بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna magana a yau laraba 21 ga watan zulhijja hijira tana da 443 wanda ya dace da 20 ga watan bakwai miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin tufatul hukam muna babul ikrar ko muna cikin babin muna magana akan mutumin da ya yi ikirari na cewa wani haƙƙi kafin ya mutu ya ce haƙƙi kaza na wane ne wanen da ya faɗa ɗin za mu duba mu gani wani bare ne ko magajin shi ne kuma in bare ne ɗin ma ko in ba magajin shi ba na kusa ne dangi ne ko bare ne in baren ne abokin shi ne na kub da kub wanda ake ake ainihin sanin soyayya tsakanin su ko kuma kawai ba ne ba abin da ya haɗa su kowanne hukuncin shi daban in ba kuma ta ba mun yi magana akan inda mutum ya yi ikirari ga ainihin aboki ya yi ikirari ga ɗan uwan shi ya yi ikirari ga ainihin ɗan shi da sauransu to shine nan kuma yau za mu yi magana akan inda mutum ya yi ikirari ga matarsa ya ce wa in ya kulli zaujatin biha shudib falman wal aksu bi aksin yattasi wa in jahilna inda zaka hala falman min man irsuhu kalala wa ma wahidin min ad-dhukuri fi kulli halin laysa bil mahzuri kazaka ma ta'addidin fihim zakar ma min humuzu sigarin wa zukibar wa in yakun bi ghairi zaka mutlaqa qila musawwabun wa qila muttaqa wa in yakun li warisin ghairihi ma ma waladin fa fil hasayyi lazima wa duna wuli malikin qaulani bil man'i wal jawazi marwiyani wa halatu zawjati wal zawju sawa wal qablu lidaini ma ad-dayni sawa tsana yace wa in yakun idan ikirarin ya kasance shi ba ikirarin nan in ma ka yi ikirari wani yana bi na abu kaza ba ana haka ba mutum bayan ya girma ya ce ya tara iyalai ya tara jama'a ya ce to ko na mutu fa wane gida kazan nan ba nawa bane na wane ne ko kuma wane akwai kudin shi da ya ban kaza nake juya mar ko akwai kudin ajiyan wane a kaina ko na karbi bashin wane ban biya ba duk ba ana irin wannan wasiyar ba to irin wannan waye wa wasiya dan inda tuhuma ba za mu tabbatar ba in ba shaida to shi da ne yace wa in yakun li zawjatin idan kuma ikrarin nan tabbatar wannan yayi wa matarsa ne ya ce gida kaza na matarsa hajji wance ne ko kuɗi kaza wance tana bin shi ko wance akwai kuɗinta a kai na ban biya ta ba to za mu duba mu ga matar ya halinta tsakanin sai muka ga biha shige an lullube shi da santa yana da mata uku ko hudu amma ya nace ba wacce yake so kamar ta kullum ita ce a bakin shi yana ma tunani yanzu yau in ba ma rayu wance ya za ta yi kaza kaza kaza a halin hakan kawai sai ya yanki wani babba abu ya ce wai na ta ne karshe gaba abubuwa ko? to yanzu a nan falman fu za a hana ba za a bayar ba amma ku fahimci duk wannan maganar muna yi in ba shaida yawa ba shaida ba dalili amma in akwai shaida ko akwai dalilin da zai nuna haka wannan maganar ba za ta yi aiki ba me sababi misali baban ta ya mutu da aka zo rabon gado shi ya je tsaya a maimakon ta ya karɓo miliyan ɗinta ashirin kuma kuɗin nan da ya karɓo a hannun shi aka bayar kuma ba mu taɓa ganin ta yi wani abu ko na miliyan ɗaya ba yau kafin ya mutu sai ya ce kun ga gida kaza na wuri kaza din nan eh na wance ne na siya mata a kuɗin gadon ta na babanta kaga wannan akwai sababi akwai hujja wannan dole za a ba ta abinta amma ba sababi ba hujja ba dalili kawai ya yanki wani abu ya ce na wance ne sannan kuma da aka duba tsakaninsu da ita akwai ainihin tuhuma na soyayya an lullube shi da santa to wannan falman za a haifi amma ko da ainihin ba wani kudinta da aka sani amma akwai shaidu akwai wane da wane su ne shaidu akan wance ta samu kudinta na irin covid-19 ne ko me ta ya shige gaba aka je aka sayi gidan ga takardar nan ita ce ma ta ce a sa sunan shi amma gidanta ne to yanzu a nan dai ya ikrari dole a bata abinta wal akasu akasi na cewa idan ba ainihin soyayya tsakanin su yiwa ma dama ya musguna ta ya dame ta ya ce ita wance fa ba dan ƴaƴan ta ma shi gaskiya ba zai iya zama da ita ba kullun an san baya son ta to a hakan yayi wannan ikrarin to yattasi wannan ainihin akasin yana sifantuwa bi akasin da akasin wancan magana shi ma nan kaga inda kiyayya za ta yi aiki kenan eh kwarai kuwa idan yana santa wannan soyayyan zai hana a tabbatar amma idan akwai kiyayya a tsakanin ta ma ta tsangwame cewa irin auren nan ne da yawan da irin ya zama na dole dole to a irin wannan ne kaga yanzu ba wani tuhuma dole za a tabbatar mata da wannan abin da ya ikrari gare ta to wa in jahilna inda zaka hala idan kuma muka jahilci halin da suke ciki inda za ka yayin wannan muka ce wai yin kamiya halin da suke ciki a ce kai ai gaskiya ba za a iya ganewa ba ko ya ya fitini da santa din ko bai fitinu ba saboda ba wanda zai iya gane wannan abin dan halin shi ko halin ta ko kuma zamantakewar su da sauransu mun jahilci halin balle ai hukunci kaga dama halin ai uku ne in ma an lullube shi da santa wai ma lullube shi da kin da kinta wa in ma kuma an jahilci halin da suke ciki to wajen lullube shi da soyayya an ce ba za a bayar ba wajen an tabbatar da baya son ta ba soyayya tsakanin su an ce za a tabbatar ba to wa in jahilna inda zaka hala idan yayin nan din da aka zo sai muka jahilci halin da suke ciki ya halin aka jahilta to yanzu falman'u yanzu kuma nan zamu juya bangaren magadan shi mimman irsu kalala za a hana daga wanda ainihin gadon shi din za a ci gadon a matsayin kalala ne ka san gadon kalala shine gadon da ba yaya musamman ma ba maza Allah yana cewa me yastaftunaka ulillahu yuftikum fil kalala me kalala yace in yurun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun dama yaya su ne ainihin magada wanda za su zo suna ci suna kuka suna nadama amma wayannan ai suna cewa suna dariya ne ana cewa mutum farar gawa ko na cewa kai ai wani sun ci farar gawa ma'ana wai gawar ta faranta musu rai da irin wannan kalala din idan a irin wannan ne lokacin da ya mutu din ba shi da ainihin ƴaƴa a kalala za a yi gadon shi sannan sai ya yanki wani abu ya ce na wance ne to yanzu anan za a hana ba zai yiwu ba yana so wa ƴan uwan shi bakin ciki mai yiwuwa ba shi tsakanin su ne sai ainihin yake so ya juya akalan dukiyar shi zuwa ga matarsa ba za a tabbatar ba ko yanzu ma ba so yawa za a gaba mutumin da ba shi da ƴaƴa sai ga duk abin da zai siya zai sa sunan matarsa sai ya mutu kawai an zo ana rikicin gado ya matar sai ta ce duk ma kayan nata ne ya shi ba an san nashi ne amma duk takardun sunanta ne akai wannan takardar ma sunanta ne wannan ba sunanta ne wannan ma sunanta ne ya tabbatar da nata ne to irin wannan in aka lala ne kuma an tabbatar da ba nata bane ba wani dalili to dole za a yi raji da wannan ainihin ikrarin da wa ma wayidin mina zukuri amma idan ya zamo tana tare da ɗa namiji guda ɗaya ya zama yana da ɗa namiji guda ɗaya to yanzu a nan laisa bil mazuri bai zamo abin hanawa ba za a tabbatar da ikirarin fi kulli halin a kowane hali wannan ɗan ko ɗanta ne ko ɗan wani iya akwai ɗa namiji ko ƙarami ne ko babba ne ko nata ne ko na wani ne kaga gadon ya zama ba kalala ba to yanzu a nan za a tabbatar kaga babu tuhuma na cewa dan ya ga kalala ne zai juya akarin dukiya zuwa gare ta kazaka haka nan ma ta'addudin tare da ƴaƴan diyewa yana da ƴaƴa diyewa fihim zakar a cikin su akwai ƴaƴa maza ma minhum zu sigarin wa zu kibar babu a cikin su zu sigarin wanda zamu tabbatarwa mabota kankanta wa zu kibar da mabota girma ma'ana da manyan da kananan gaba ɗaya ɗaya ne yana da ƴaƴan da yawa akwai mata akwai maza akwai manya akwai kanana akwai nata akwai na wani to a irin wannan zamu tabbatar tunda in ka lura nan ma ai ba kalala bane yana da ƴaƴa zamu tabbatar da ainihin ikrarin sai dai anan eh yawwa sai dai a nan malamai suka ce sai dai kuma a nan ɗin idan ta keɓantu da ƙananan yaya a nan shi kuma akwai tumar da ba za a tabbatar ba shi ne ma wani malami yake cewa a nan ya kamata ya istidrakin wani baiti ya ce illa iza ma kana min hal asgaru wa kana min ummin siwa hal akbaru yana da ‘ya'ya da yawa kaga ba karara ba ne ko yana da ‘ya'ya da yawa amma fa ‘ya'yan duk manya ne nata ne ƙanana to sai da ya zo mutuwa sai ya ce abu kaza yanki wani dukiya mai girma ya ce na wance ne kaga za a tume shi da cewa yana tausaya wata saboda tana da ƴaƴa ƙanana kaga an zo an yi rabon gado da ga wani babban abu da za su keɓanta a nan ma sai a ce za a haka shine kaza kama ta'addudin fihim zakar ma minhum zu sigarin wa zukibar haka nan idan yana da ƴaƴan da yawa ba ma namiji guda ɗaya ba yana da ƴaƴa da yawa wanda akwai maza akwai mata a cikin su wanda ba wani wanda za ke banta da hukuncin kananan ko mazan ko matan ko manyan ko kananan gaba ɗayan su ɗaya ne in dai ya zama akwai ƴaƴa wanda kuma a cikin su akwai namiji to yanzu ka ganin ma ba kalala bane za a tabbatar da wannan ikrarin sai dai wancan istidrakin na cewa in ita ce take banta da karamin ɗa ko kananan ƴaƴa a nan kuma ana tuman yana tausaya mata saboda wannan kananan yaran ne za a yi watsi da wannan ikrarin wanne kaza kama a ta'abbidin fihim zakar ma sun ce nafiya ne ma'ana yana kore ma'ana hukuncin bai keɓantar da ƙananan ko manyan ba dukkan su ɗaya ne kawai inda yana da 'ya'ya manya da ƙanana kuma akwai namiji a cikin su to kawai za a tabbatar da wannan ikrarin sai dai ta keɓanta da ainihin ƙanana shine baiti yake cewa illa idza ma kana min al asgaru wa kana min ummi siwa al akbaru wannan wani baiti ne kariji babu anan kariji ne malamai suna riskar da shi saboda hukuncin ya cika ya ce wa in ya kun bigairi zaka idan kuma ya kasance bigairi zaka a wani wannan ne ma'ana ita ɗin ba kalala ba ne amma kuma ‘ya'yan ba namiji a ciki ba shi ne maganar da muka yi ba a baya mun ce idan kalala ne za a yi raddi idan kuma akwai ‘ya'ya maza da mata ko akwai ɗa namiji za a tabbatar ba to wani ya kun bigairi zaka idan ba irin wannan abin da muka faɗa bane ma'ana ba kalala bane amma ƴaƴan ba maza a ciki yana da ƴa mace ne ko ƴaƴa mata to nan anan mutlakan sake ba kaidiwa ƴaƴan ko manya ne ko ƙanana ne ko ainihin nata ne ko na watanta ne kila musawwagun wasu malamai suka ce ya halatta a tabbatar da ikirarin ta tunda akwai ƴaƴa kaga ba kalala bane kenan wakila muttaka wasu suka ce abun korewa ne za hana saboda ainihin shi ma yayi kama da kalala tunda akwai ainihin magada a sibirin da za su shigo su ci gado wanda aka samu ainihin ba da namiji amma kuma ba kalala bane kenan ƴaƴan duk mata ne shine wannan baitin wani ya kumbi gari zaka mutlaka kila musawwabun wakila muttaka kaga nan an yi kaulani kenan to wayin ya kulli warisin gairihima nan in kun lura a baya muna magana akan inda ya ikirari ga ɗan shi ko ya ikirari ga matarsa ko to wa in ya kun idan kuma ikirarin ya tabbata li warisin ga wani magaji ne gairi ma ba ƴaƴansa ba ba a matan shi ba ma'ana ba matar shi ya ikirari ba ba kuma ɗan shi ya ikirari ba ya yi ikirari ga wani ne amma shi ma wancan ɗin magaji ne ai mutum yana da magada ba wai sai da ko ko ko mata ce za ta yi gado ba akwai uba akwai uwa akwai ƴan uwan kalala ne da sauransu to in yayi ikirari ga wani magaji gairihi ma ba ɗaya daga cikin ko ‘ya'yansa ko matarsa ba, ma'awuljin, to a nan kuma za mu duba mu ga yana da ‘ya'ya, idan ma'awalajin tare da ɗa ne yana da ɗa ko yana da ‘ya'ya sai ikirari ya ce abu kaza na mamar shi ne, ko abu kaza na wani ɗan uwan shi ne bayan kuma yana da ‘ya'ya mata misali, kaga wanda ya yi ikirarin nan shi ma magaji ne, kuma magaji ne ba ɗa ba ba kuma mata ba. to yanzu fa fil asayi lazima in dai yana da da yayi wa wani magaji ikrari to a cikin magana mafi inganci lazima wannan ikrarin ya lazima tun da yana da da kaga mutum ba zai ki dan shi ya dauko wani magaji daban ya masa ikrari ba za a tabbata wannan kenan wa dunahu idan kuma ba shi da da za a gaje shi kalala ne haka ne ba? wa dunahu idan kuma babu da can ba ya ce ma waljin ba wa dunahu ai wa dunar waladi idan babu da a kalala za a gaje shi in ya mutu din yan uwa ne za su ci sai ware wani dan uwa daga cikin yan uwan ya ce abu kaza na wane ne ko wane yana bi na kaza to yanzu a nan limalikin kaulani an karɓo magana biyu daga imam malik bin man'i wal jawazi a wani kaulin imam ya hana a wani kaulin kuma imam ya jaza kuma wayannan kaulani din maruya ne duk arwaito daga imam saboda haka kai alƙalin da zaka yi hukunci lokacin hukuncin amana sai ka duba ka ga wanne ne maslaha ka dauka kai hukunci da shi wahalatu zaujati wa zauji sawa can ba muna magana akan mata ba yace to halin matar wa zauji da halin mijin shi ma sawa'un daidai da daidai ne yanda in shi yayi ikrari ga matarsa za mu lura kalala za gaje shi ko yana da ƴaƴa ƴaƴan maza ne ko mata to haka in ma hajiya ce ta yi ikrari gare shi ai wani lokaci ta ce don me kuɗin misali shi kawai ɗauki kwarin kare kawai tana kwance ba ba ka aure dauki kwarinka ba wanda dama kai ba kada komai a jinan daga an sake ka ko in ka sake ta ka dauki kwarinka kai gaba to in irin wannan ne sai ta yi ikirari ta ce gidanta na tudun bayan Allah ko gidanta na Asrog na Abuja na wane ne na mijinta ne to yanzu anan zamu lura tana da 'ya'ya a 'ya'yan maza ne ko mata idan tana da 'ya'ya ko tana da ɗa ko namiji ne guda ɗaya sai mu tabbatar amma idan kalala ne ba ta da kowa yan uwanta ne za su yi gado za a hana idan kuma 'ya'yan tana da shi amma mata ne to anan sai ka bi wancan kaula ne na kila musawwagun wa kila mutaka mafhum to wahalatu zauji wahalatu zaujatu wa zauji sawa sannan wal qabdu lidaini karban bashi istawa ya daidaita ma'addaini tare da bin bashi yanzu misali mun san cewa tana bin shi bashi ka gane mun san cewa tana bin shi bashi to yanzu kuma muna tunanin ya biya ta wannan kuɗin sai da ya zo mutuwa sai ya ce kudin wance fa kaza kaza din nan har yanzu yana kai na ban biya ba to shi ma yana daidai da kamar ya tabbatar da bashi a kai shi mun gane ba kamar yanzu misali an yi auren auren bashi ne amma yanzu shekarun da aka ya cancanci a ce ya biya kawai karshe sai ya ce bai biya ba shi ma kamar ikirari ne na cewa tana bin shi bashi alhamdulillah
mana kuma kamar inda mutum yana tare da matarsa idan mu ta ba ta aihuwa kuma ita ce